الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوبدا لهدي ashirin da shida ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da shida wanda ya muwafaka da ɗaya ga watan tara shekara ta 2024 a darasinmu na fikihu a cikin littafin matnu al-ashmawiyi ko matlul ashmawiyya matnul ashmawiyya na mala abdulbari rahimahullahu ta'ala a wannan darasi na biyar muna mun kammala fara'idul wudu'i ko za mu tashi a sunnonin alwala da mala ya ce wa amma sunanul wudu'i a shafi na goma sha biyu to kamar yadda muka yi bayani cewa idan an ce sunna a wurin malamai na malikiya musamman na malikiya shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata kuma ya dawwama a kansa amma kuma dalili bai tsayu akan cewa wannan abin wajibi ne ba to wannan shi suke kira sunna to sai cewa amma sunanul wudu'i amma sunonin alwala fasamaniyatun guda takwas ne ga su kamar haka gasulul yadaini awwalan abu na farko wanke tafunan hannaye ilal ku'aini zuwa ku'i abinda yake nufi da alyadaini ma'ana wato tafin hannu guda biyu wanke su awwalan a farkon abinda za ka fara yi a alwala ilal ku'aini zuwa ku'u wannan wuyan hannu shine ku'u da zaran ka zauna za ka yi alwala to shine abu na farko da ake son ka fara yi wasu malamai sun ce a hikimar wanke su saboda kawar da kazanta tun da hannu kaga yana taba abubuwa da yawa to sannan kuma gashi za ka sa cikin baki kila ka yi asawaki in baka yi ba haka za ka ɗora shi a fuska da sauransu to kaga ta yiwu kuma ya riga ya ɗauko wani virus da zai iya cutar da kai to su malamai suka ce shi a hikimar da shari'a ta ce a fara wanke tafin hannuwan tun da galibi da shi ake gusar da duk wani abu sawa'un ƙazanta ko abu mai kyau ko ma mai abubuwan da ake taɓawa da sauransu to shi yasa hikima shari'a ta kawo cewa a fara wanke su sannan na biyu ta yi kuma abin da za ka yi arwalla da shi a buɗe yake akwai buƙatar sai ka sa hannu da ka ka riga ka tsaftace tafin hannun ko da ka shigar da shi cikin ruwa wannan ba zai lalata wato ruwan ba wal madmadatu da kuma kurkurar baki shi kuma abin da ake nufi da almadmaba shi ne ka sa ruwa cikin baki sai ka motsar da su in ka gama sai ka tofar da su wannan shi ake kira da almadmaba ba tare da ka sa yatsa a ciki ba wannan sa yatsa a ciki asawaki ake kiransa ba a kiransa kurkurar baki an fahimta shi kuma abin da aka fi da so ka yi shi ma tun kamin ka fara alwalan eh shi asawaki ka fara yin shi in kana da icce ka yi in ba ka da ka yi da wani abu ko brush ko ka yi da yatsa bayan ka gama to sannan sai ka fara alwala ne wannan shi aka fi da su walistin shaƙu haka da kuma shaƙa ruwa ga hanci kenan wato shine jazbul ma'i ilal anfi bi nafasihi idan an ce alistinshaq shine mai alwala ya ja ruwa da numfashinsa zuwa cikin karan hancinsa wannan shi ake kira da alistinshaq sannan walistinfaru haka kuma da fyaci ruwan bayan kashi jaƙi ruwan shi kuma sai alistinshaq alistinshar faru shi kuma shine wahuwa shine jazbul ma'i shine jayo ruwa minal amfi daga cikin karan hanci shi ma bai nafasihi da shaidansa wancan ya shaƙa ruwan a cikin hancinsa sannan kuma sai ya shace ruwan kuma ya zubar da su sai ya zubar da su to malamai sun yi saɓani me yasa aka fara kawo waɗannan sunnoni kamin abin da yake ma na farilla tunda kaga sai ka yi su sannan za ka wanke fuska kaga abin da ya fi kila inda a ce harka ce ta hankali ai farilla ya kamata a fara da shi sannan a yi zancen wani abu sunna da sauransu a ce kila sai ka wanke fuska sannan ka zo ka yi magana kurkurar baki shakawa da fyacewa amma duk ba a yi wannan ba sai aka fara da wanke tafin hannu kurkurar baki shakawa shacewa sunnoni guda hudu wasu suka ce dalili shine an yi haka saboda likhtibaril ma'i saboda wannan zai baka dama kamin ka kai ga farilla ka gano ingancin ruwan da za ka yi alwala da su wanke hannu da aka ce ka fara wannan zai taimake ka ka gano launin mai ya launin ruwan yake suna nan a launin su koko sun canza kaga idan ka zuba ga hannayenka kaga alamun launin su ya abin nan to kaga sai ka je ka nemi wasu sai ka je ka nemi wasu ko ba haka ba sai ka je ka nemi wasu shi kuma kurkurar baki zai taimake ka ka gano ba'amul ma'i ya testin ɗin ruwan yake tunda in dai harshe na lafiya lau da an ɗora masa abu in yana da ɗanɗano to zai mayyaze ba sai ka haɗe ba to kana zuba ruwa ga bakinka idan ruwan ɗanɗanonsu ya canza za ka iya ganewa za ka iya ganewa shaƙa kuma da aka ce ka shaƙa ruwan a hancinka wannan shi kuma zai taimake ka ka gano ainihin wato ra'ihatul ma'i ya ya ƙanshinsu yake yana nan ko kuma sun canza tunda al'ada hanci duk abin da yake abu ne da a iya mayyaze warinsa to da an zo da shi kusa ga hanci za a iya tantancewa ballantana an zuba shi a hanci to kaga in baka gane a farko ba za ka gane a na biyu za ka gane ga nau tunda an faɗa cewa ruwa na da launi uku akwai ba'amuhu akwai launuhu akwai ra'ihatu sai sun tabbata sannan ruwa suka zama ruwa mutsulaki wanda ya inganta ya alwala da su na fatar an gane to kaga da ba a kawo su ba da shari'a ta ce kawai ka fara da wankin fuska eh ta fuska ba za ka iya gane launin su ba kai tsaye eh ba za ka iya gane ɗanɗanon su ba kai tsaye to kaga kila sai ma ka gama sai ka gano ashe ruwan da ka yi arwalla da su ashe ba ruwa ne ingantattu ba a gani ka ɓata lokaci kila an ma riga an gama sallah to wannan shine hikimar shari'a sai ta fara maka da wayannan abubuwa tare da cewa sunnoni ne sai aka fara da su ba wai don sun fi karfi ba ba wai don sun fi wankin fuska da wankin zira'i da shafan kai da wankin kafa muhimmanci ba a'a saboda wannan dalilan idan kun duba as-sufti ya yi hashiya akan sharhin da aka yi mashi wannan littafi ya yi wannan ishara tuwaraddu masfin ra'asi da mai da shafan kai shi ma yana daga cikin sunnoni na alwala dama an faɗa cewa shi kai shafansa ake yi shafan farko an faɗa a baya cewa wajibi ne farilla ne to amma dawowan dawowan da za ka yi to wannan sunna ne amma shafan da za ka yi ka yi baya karon farko wannan wajibi ne dole ne amma ka dawo ka sake dawowa to wannan sunna ce daga cikin sunnonin alwala wa mashul uznaini haka yana daga cikin sunnoni shafan kunnuwa guda biyu zahirihima bayansu wa batinihima da cikinsu shafansu sunna ne kamar yadda muka faɗa su malikiya wasu daga cikinsu a fahimtar su kunnuwa guda biyu ba sa cikin kai ba sa cikin fuska shi yasa suka ce shafansu sunna ne da sun ce suna cikin kai to kaga shafansu farilla ne saboda shafan kai farilla ne inda suna cikin kuma fuska haka shi ma shafansu dole ya zama wajibi to wannan yana cikin dalilan da yasa suka ce shafan kunnuwa guda biyu sunna ne saboda su a fahimtar su kunne bai cikin kai bai cikin fuska shi yana zaman kansa ne zaman kansa yake ba sa wani bangare an gani shi yasa suka rauna na wancan hadisi da muka yi bayani a ɗazu al'uzunani minar ras su suka ce a wurinsu hadisin bai tabbata ba su kuma malaman da suka ce a'a ai kunnuwa suna cikin kai ne an gane to su a wurinsu wajibi ne ka shafi kunne ba wai suna ba dole ne kana gama shafan kai to wajibi ne ka ne kuma ba sai ka sake ɗiban wasu ruwa ba su kuma su suka yi hujja da wancan hadisi sun ka ce manzon Allah ya ce al'uzunani minar ras ya tabbata manzon Allah ya ce kunnuwa guda biyu suna daga cikin hukuncin kai duk hukuncin da aka kai hukuncin shi zai hau a kansu to kaga su a wurin su wajibi in kun samu tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna da Sheikh Al-Albani ya tabbatar da wannan yayi dogon bayani akan wannan mas'ala an gane ko to shi yasa su malikiya suka ce wa tajdidul ma'i lahuma kuma sunna ne a nemo musu sababbin ruwa ba za ka yi amfani da sanyin hannun da ka shafi kai da shi ba eh saboda kare waccan ka'ida tasu cewa al'uzunani ba sa cikin kai ba sa cikin fuska su kuma ɗancan malamai suka ce ba a bukatar tajdidul ma' da sai kai ba wa tartibu fara'idihi haka sunna ne a jeran tafarillan alwala hidin yana koma zuwa ga alwudu an gane abinda ake nufi wankin zira'i ya biyo bayan wankin fuska na fatar an gane shafanka ya biyo bayan wankin zira'i an gane wankin ƙafafu ya biyo bayan shafan kai wannan shi ake kira da tartib yadda dai ƙur'ani ya jeranta su to ka biyo da su haka to yin haka sunna ne an gane to shi ma wannan magana ba ijma'i ba ne wasu sun tafi kan cewa wajibi ne ba wai magana sunna akai ba dole ne ka fara wankin fuska sannan ne sannan hannu a sannan shafan kai sannan ka kuma cewa wajibi ne wannan shi ya fi ƙarfi amma a mazhaba su sun ce sunna ne kenan su a wurinsu misali don ka saba ka fara wanke zira'i sannan ka wanke fuska to wannan bai bata ma alwala kawai za ka ci gaba a wurin malikawa eh eh to amma dai wannan gaskiya ra'ayi nasu ra'ayi ne mai rauni yadda ƙur'ani ya zo da su to haka kuma haka aka ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a aikace ba a taɓa ganin annabi ya saba akan haka ba wa amma fada'iluhu amma mustahabban alwalla fa sabi'atun guda bakwai ne mustahabbai shi kuma mun yi ta'arifin mustahabbi ko cewa abinda annabi sallallahu alaihi sallama wato ya aikata amma ba a cikin jama'a ba ko kuma ya aikata shi amma bai dawoma yana yi ba an gani kila ɗaya biyu aka ga yayi to wannan abin ya zama mustahabbi kaga aka san sunna ita sunna yayi cikin jama'a ko kuma ya yayi yayi shi ya maimaita akai akai at-tasmiyatu na farko shine yin bismillah yin bismillah an gane yin bismillah wal mawdi'u tahiru da neman wuri mai tsalki to shi at-tasmiya a shi ma an yi saɓani wasu sun ce wajibi ne wasu sun ce sunna ne wasu sun ce musahabi ne wasu sun ce ma ba dole ba ne wannan duka ya dogara ne ƙarƙashin hadisin da ya zo kan bayani akan ita yin bismillah ɗin cewa lawudu aliman lam ya zukuri alai tsakanin masu inganta hadisin da masu raunana shi su waɗanda suka tafi kan cewa hadisin bai tabbata ba suka ce ba sai kayi bismillah ba waɗanda suka tafi kan cewa a hadisin ya tabbata amma mustahabbi ne kamar su malikawa suka ce ce wanda ya yi lawudu'a to na fayul kamal ne ya yi ma'ana ba a ruwalla kammalalla ɗari bisa ɗari ga wanda ya arwalla bai ce bismillah ba su wajen yadda suka fahimci hadisin kenan waɗanda suka ce su kuma a'a wajibi ne a yi bismillah ɗin suka ce na fayus siha ne ai la wudu alahu an gani wato suka ce na fayus siha ne mana ba ingancin alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba to kowa dai gwargwadon tun da shi irin wannan nafayi in aka same shi wani zubin yakan zamo nafayul siha wani zubin ya zamo nafayul kamal wani zubin kuma nafayul zati to ba zai yi a dora shi akan nafayul zati ba a nan an gani ya za a ce a ce kwata-kwata an ka ce babu ba zai yi ba ko dai ya zamo na fayil siha ne ko na fayil kamal ko dai cikar aka kore ko kuma ingancinta to so ɗin suka ce yin bismillah wajibi ne kuma hadisin ya inganta a wurinsu suka ce hadisin ya kore siha ne waɗanda kuma suka ce a'a musahabbi ce ko sunna su kuma suka ce kamala an ka kore su ne malikawa kenan to kowa dai yana da nashi dalili da abin da ya dogara wal mawdi'u tahiru kuma malamai sun ce da ka ce bismillah ya wadatar ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim bismillah shi aka bukata haka yazo wal mawdi'u tahiru da samun wuri wanda yake tahiri tsalkaka in za ka yi alwala to shi ma musahabi an fahimta daga wannan sun hakar hanciyan arwalla a toilet ko wuri wanda adda kazanta ko najasa suka ce maka ruhi ne an gane yawwa allahumma sai in ya zama toilet din na zamani ne yana da tsabta sannan in an yi fitsari ko kashi baya tsayi a nan ya koma wani wuri to wannan daban an gane waƙillatul ma'i da amfani da ruwa ‘yan kaɗan bila haddin amma ba a iyakance maka ko lita nawa ake bukata ba ba a ce maka lita ɗaya ba ko lita biyu ko rabin lita ko kwata ɗin lita a yasa suka ce saboda shi sha'anin arwalla yana da alaƙa ne wani lokaci da jiki wani wani jikinsa babban jiki gare ko wani ƙaramin jiki gare shi to kaga yanayin abin da za su yi amfani da shi na ruwa dole ya sha babban na fatar an gane wani fatarsa tana da ƙarfi mutumin karkara ne fatar tana da ƙarfi saboda haka tana buƙatar ruwa sosai fatar ta bushe da sauransu wani kuma kullum cikin ac yake fata ita karankanta taushi ya yi mata yawa saboda haka da ya zuba ruwa shi kenan an gane ko to kaga wannan ke sannan akwai yanayi kuma shi ma ana dibin yanayi akwai wani yanayinsa yana bukatar sai ya amfani da ruwa masu ɗan dama an gane yawwa ta yadda kila akwai ƙazanta a jikinsa ta makamantansu to shi yasa shari'a bata ce lita kaza ba ko rabin lita ko kwata ɗin lita saboda duba da waɗancan abubuwa amma dai kowa ya yi ƙoƙari ya yi mi ya kwatanta a makaminsa a kuma yanayinsa kar a yi ɓanna shi yasa malam mai risala ya ce wa sarfu minhu guluwun wa bid'atun amfani da ruwa a yi taɓannan ruwa ana ta zuba ruwa to wannan wuce ƙari ne cikin addini wuce gona da iri ne kuma bid'a ne an gane sawa'un a wajen alwala ko wajen wanka da sauransu sauraka ba a son wajen alwala ana ɓata ruwa to shine bila haddi wada'ul ina'i alal yamini in kana maftuha haka mustahabbi ne aje kwanon alwala ko ƙwaryar alwala alal yamini a hannunsa na dama in kana maftuhan amma da sharaɗin in kwano ko wannan ƙwarya abu ita ke abinda ka zuba ruwa za ka yi arwallah da shi a buɗe yake to abinda aka fita so ka yi ne ka aje shi dama saboda zai yi maka sauƙi wajen ɗebi ruwan an gane ko yawwa in ka aje shi a hagu kaga zai maka wahala kuma galiban ba a cika son ana ɗebo ruwa da hannun hagu ba an fita son a ɗebo da hannun dama da fatar an gane tunda ibada ce kuma alwala ce to da hannun dama ake son a ɗebo ruwa ba a son a ɗiba da hannun hagu to in abu ɗaya yake kaga mafumi na maganarsa kenan in lam yakun maftuhan to sai ka aje inda ya yi maka sauƙi in a rufe yake kila irin buta ce an gane ko gyandama ko tulu ko shantali da makamantansu wato a rufe yake to wannan sai ka aje inda ya fi maka sauƙin zuba ruwa ko a daman ko a hagun duk inda ka aje a nan daidai ne amma in buɗe yake to ka aje ɓangaren dama zai baka dama ka ji sauƙin ɗiban ruwan kuma zai baka dama ka ɗebo da hannun dama wal ghaslatu thaniyatu haka musahabi ne wanki na biyu wasalisatu da wanki na uku wuraren da aka ce a wanke kenan hmm? gaban da aka ce ka wanke alwala to da wanki na biyu banda na farko na farko wajibi ne amma da sharaɗinsa wanki na biyu ko na uku to wannan musahabi ne to ina za su zama mustahabbi ya ce iza a wa'aba bil'ula in ya zan ya game gabasa da wankin farko to a nan ne wanki na biyu mustahabbi ne na uku ma in ka kara mustahabbi ne amma ba a wuce uku na fatar an gane daga uku ba a wucewa an gane ba a yi sama ga uku ba a yi ƙasa ga ɗaya ba a rabin wanki na fatar an gane to shi wanki na ɗaya in ka wanke fuska ta wanku sosai so ɗaya to ka gama da wajibi yanzu ka saki na biyu musahabi na uku ma musahabi amma in wankin farko bai game ba to na biyu wajibi ne in kai na biyun ma bai game gaɓar ba na uku ma wajibi ne kaga kai yanzu a arwallarka a wankin baka da musahabi yanzu dukkan su matsayin wajibi suke na ba an gane kenan inda yake musahabi in ya zan na farko yawon ku lafiya lau eh in kuma da kai na biyu yawon ku to na uku da zaka kara ya zama musahabi ya zama ya zama musahabi ina fatar an gane to wannan kenan to sai mali ya ce walbada'u da farawa bi muqaddamin ra'asi da farkon kai shine daga ƙeya kai ka fara ta gaba ta goshi sai kai baya to farawa daga nan musahabi ba dole bane eh mana in ka fara daga baya kaiyo gaba to shafan yayi amma dai kai khilaful aula ba haka an kaso ba abin da aka so ka fara daga nan kai na amma in ka fara daga wannan kuma ba a cewa sai ka sake shafan ya yi amma dai ba haka an kafi da su ba wasiwa ku ya sa wasiwa ki kuskure ne wasiwa ku da yin asawaki to wasu littattafan sai ka ji sun ce ƙablahu kamin alwallah shi asawaki kamin alwallah ake yinsa na fatar an gane don kaka ga an kawo shi karshe sai ka ɗauka wai sai an gama a waka ake nufi an gane yawwa kamin ka fara alwallah sai ka nemi ice ka yi asawaki ko ka nemi brush ko ka yi da hannu to shi ba cikin alwallah yake ba shi wajen alwallah yake to shi ma musahabi ne a sawakin duk da wasu na cewa sunna ne wallahu a'lam Allah shi ya fi kowa ilimi nan za mu kwana insha Allah saboda yanayi na hadari abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi ya fi subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته